وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala a daidai da wannan yini mai tarin albarka yinin talata wanda yau wata musulunci wata rajaf iya da kwanaki goma sha shida hijira yau na shekara 1444 daidai da bakwai ga watan biyu miladiyar 2023 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na iya usuna da ke wannan unguwa ta fantami a nan fadar jihar gombe domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke bibiyarsa a wannan masallaci kuma a daidai wannan lokaci idan masu bibiyar manta ba muna nan cikin suratul tauba sura mai namba ta tara a jerin giyar surorin alkur'ani mai girma daga sama zuwa kanta karatu ya tsaye da mu karshen aya mai namba ta 92 a wannan sura yau za mu tashi aya mai namba ta 93 a wannan sura mai albarka suratul tauba fadin Allah ta'ala innamas sabilu alal ladina إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وطبع الله وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون a wannan shine kan izifi na 20 daidai kenan idan ka faro kirgi daga bakar zuwa nan din ma'ana sulusul qur'an kashi ɗaya cikin ukun alkur'ani mai girma daga nan ya nuna cewa alkur'ani maraba shi uku kenan akwai kaso na biyu shine kada cikin suratul ankabut ɗaya kashin kuma shine dangane da minal jinnati wal nas wannan kaso da muka yi shi Allah ta'ala ya hada mu aladan gaba da abinda muka yi ne daidai Allah ya karba mana safuran mu kuma Allah ta'ala ya yi mana Allah ta'ala ke cewa inna masabilu alal ladhina yasta'zinunaka wa hum aghniya radu bi an yakunu ma'al kawalif wa daba Allahu ala qulubihim fa hum la ya'lamun a baya an ce ma alal muhsina min sabi duk wani wanda yake da niyya ta kyautatawa to ba za a dau hanyar ramako na uku ba a kai shi ba an fahimta duk wanda niyyar kyautatawa ce a zuciyarsa to Allah ya ce ba za a samu wata hanya kuma ta mai ukuba ba ko da ya yi kuskure a wajen wannan kyautatawa to a ina za a ɗau mataki na ukubantarwa a shari'ance to shi ne nan Allah ke cewa inna masabilu ai a tariq al-mu'aqqaba hanyar da za a hau wajen ukubantar da waɗanda suka zauna gida ba uziri to wannan ukubar tana nan akan alal ladina yasta'dhirunak waɗanda suke neman hanzarinka akan su zauna a gida amma Allah ya ce wa hum agniya suna da wadata suna da lafiya ba abin da zai hana su wannan fita yaƙi illa shaidan da kuma kasala da kuma ingizi na iblis da san duniya shi ne kawai zai hana su amma suna da lafiyar jiki suna da dukiyar da za su bari a gidajensu suna da abin hawan da za su tafi to irin wannan ba su da uzuri a gaban allah kuma ma'aikin allah har in ya bayyana gare shi irinsu ne to shari'a ta ba shi dama ya ɗan mataki a kansu kamar yadda aka yi a kansu ka'ab bin malik wanda ubangiji ya ce a ƙaurace musu magana gaba daya an ƙubantar da su a duniya amma su allah ya karɓi tubansu daga baya amma duk waɗanda allah bai bankaɗa su ba ba su tuba taubatan da su ha ba to babu shakka a lahira allah zai kama su kuma kamun da zai musu zai sa su cikin munafukai ya yi musu azaba irin azabar munafirci allah ya tsare saboda ka irin su su ake ɗaukan mataki na shari'a alallazina yasta'azunaka hum aghliya radu bi an yakunu ma alqawalib su sun yardar wa kansu su zauna tare da mazauna gida alqawalib jam'i ne na khalifa ko khalif wanda ya zauna a gida ba tare da wani hanzari na shari'a ba sun yarda su zauna tare da guragu da miskinai da mata da ƙananan yara amma lafiyarsu kalau suna cikin zaratan mutane wanda musulunci zai alfahari da su ba don zukatan sun gurbata ba amma gurbata zukatan ya suka mai da kansu yara ƙanana da kuma irin zamantakewar da mata suke a gidajensu shi ne allah ta'ala ke cewa waɗa ba allahu ala ƙulubihim sai allah ta'ala ya yi rufi wa zuciyarsu fahimla ya alamu irin wannan kwata-kwata ba su fahimtar addini kuma wannan aya tana nuna mana kan cewa duk abin da shari'a ta saka a matsayinka na musulmi har in wani al'amari na duniya ko na ra'ayi ko ingizawar iblis ko san duniya ya sa baka yi ba to akwai yiwuwar wani aikin alkhairi ma zai zo a gaba kasa yinsa an fahimta tun da su waɗannan lafiyar su ƙalau suna da yadda za a fita yaƙi da su amma suka zauna biya ƙarshen sai allah ya ce wa ɗaba allahu ala ƙulubi sai allah ya yi rufi akan zukatansu wanda nan gaba idan alkhairi ma ya zo ba su iya ganinsa ballantana su aikata shi ashe ƙin bin Allah da gangan ƙin bin sunna da gangan iya haifarwa da mutum ya zama ɗibautacce a cikin addini ya zama to duk inda alkhairi yake ba zai iya ganinsa ba kuma duk inda shari yake zai samu sauƙin aiwatar da shi a rayuwarsa saboda ka duk inda shari'a ta ce a zo a yi abu kaza to ɗayan biyu na farko abin da ake bukata shiga a yi da kai na biyu har in akwai hanzari a shari'anci to shi Allah mahalicinmu shi ne mafi sanin halin kowa amma lalle idan ayyuka na wajibi sakaci da su da nuna kasala game da su to iyasa ɗan adam zuciyarsa ta kifi alkhairi ba zai shiga kamar abin da ya shafi salloli biyar ɗin nan duk mutumin da yake wasa da sallar farilla to babu shakka ba alkhairin da zai zo ya fuskanci alkhairi ne ba zai yi ba duk mutumin da yake wasa da biyayya ga mahaifa shi ma babu shakka akwai alkhairi za su gimta a gabansa da yawa ba zai iya gane ba duk mutumin yake yake wasa da haƙƙin wani musamman haƙƙin na ƙasa da shi ka sa wani ƙodago ka sa wani aiki amma ka dinga wasa da biyan sa haƙƙi to wannan zunubin ya isa ya makantar da zuciyarka ba za ga alkhairi ba an fahimci wannan da waɗansu waɗannan da yawa daga cikin abin da malamai suke ambatawa wa taba Allahu ala qulubihim fa hum la ya'lamu na'am ayatu gama يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله بالأخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون الله تعالى يتقبل بينا من حاليه yake cewa ya ataziruna ilaikum idza raja'tum ilayhi za su dinga neman hanzarin ku lokacin da kuka dawo zuwa gare su idan ko kun fita yaƙi kun je kun dawo to su ɗin suna zaune a gida ikuna zuwa to sai ba da uzuri wallahi rashin lafiya ce ko kaza ne ya faru ba su iya shiru da bakinsu kun je yaƙi musamman kun dawo lafiya da ganima to za su dinga zuwa su dinga faɗa muku ƙarairayi na biyu an bayan sun yi ƙaryan farko sun zauna a gida idan kun dawo lafiya da ganima nan ma wata ƙaryar za a zo a sake yi su dinga ba da uzuri na ƙarya jinya ce a'a wani abu ne na iyali a'a wani abu ne na rayuwa duk su dinga karkange kansu da uzurai na ƙarya shine ya ataziruna ilaikum idza raja'tum ilaykum suna neman hanzarinku idan kun dawo daga yaƙi zuwa gare su sai Allah ta'ala yake cewa qul la ta'tabiru ku ce a'a mu ba wanda za mu karɓi hanzarinku bane ai hanzari Allah ne kada yake karɓa idan da gaske ne kuma ya baka uzuri amma mu in mun yadda da kuma Allah bai yadda da ku ba aikin banza ne shine la ta'tabiru kad nabba'ana Allah qul la ta'tabiru lan nu'mina lakum Allah ya ce ku ce ba za mu taɓa yarda da ku ba domin manzan Allah ma kuma masa ƙarya balanta namu shugaban alitta wanda ake masa wahayi kun zauna gabansa kun masa ƙarya to mu a matsayinmu na mabiyansa me za mu ce muku Allah ya ce a faɗa musu lan nu'mina lakum kun ga lan din harfun nafyi lil abd harfin nafyi ne mafi ƙarfi a cikin larabci lan tafil lam an gane ko lan nu'mina lakum shi mumini mai imani to kamar Allah iya cewa har abada karka yadda da maganar munafiki karka baiwa munafiki amanna karka gaskata munafiki an fahimta tun da haka Allah ya ce sabon manzan Allah su faɗa musu lan nu'mina lakum har abada ba mu ba gaskata ku domin ƙaryar ku ta riga ta bayyana kad nabba'ana Allah min akbarikum hakika Allah ta'ala ya riga ya bayyana mana labarin annaba'u da alkhabru suna da bambanci amma ya tasa'alun anin naba'il azim can kuma yace wala yunabbi'uka mislu khabir an fahimta akwai alkhabar akwai annaba to suna cewa qad nabba'ana Allah duk inda kaji an ce annaba'u daga nan amba'a yan bi'u nabiyan haka wasu malaman suka ce daga nan aka samu annabiyu wanda an ba shi labari kuma an ce baya Allah ya masa wahayi ya ce sanar to duk innaba'u in ya zo to daga ɓangaren Allah subhanahu wata'ala babu shakka a kansa kamar a ce ku waɗannan masu wannan halayyar to tuni ƙur'ani ya zo da labarin ku duk abin da za ku yi da abin da kuke cikin aikatawa to ƙur'ani ya riga ya ba mu labarin shine nabba'anallahu min akhbarikum an fahimta wasayar Allah wa amalakun wa rasulu kuma nan gaba kaɗan Allah zai bayyana ayyukanku da shi da mazansa Allah zai wahayi mazan Allah ya bayani Allah zai wahayi mazan Allah ya bayani sun maturaddu na ila alim lagai sannan bayan an gama zaman duniyar Allah zai mai da ku zuwa gare shi domin shi ne alimul lagai masanin abin da yake koye wa shahada masanin abin da ke fili fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun kuma Allah zai ba ku labari a dukkan abin da kuka aikata a duniya ƙaryar da kuka yi wa manzon Allah Allah ya sani zai ba ku labari ƙaryar da kuka yi wa sahabbai Allah ya sani zai ba ku labari hada baki da mushrikai da yahuda bayan manzon Allah ya fice yaki da sahabbai ku je ku zazzauna da su ku ta faɗan labarin musulmai Allah ya sani kuma zai ba ku labari to malamai da suke cewa Allah ce kan nabba'ana Allahu min akbari Allah ya ba da labarin labarin Allah ya saukar da wahayi game da labarin to wani irin labarin su suratul munafiqin ta ba mu wani kaso daga cikin irin labaran su da Allah ya bayar Allah ta'ala yana cewa wa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsam wa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' li qawlihim ka'an إنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون daga cikin labarinsu da ƙur'ani ya ce Allah ya riga ya bayyana mana labarinsu ya ce wa izara aita mutu ujibuka a jisamu Allah yake wahayi game da halayyar munafukai idan ka kalle su to zirin jikinsu zai baka ƙayi da sha'awa an gane ku ba sa son wahala yanci mazaune ne duk inda za a motsa jiki a sha wahala a nemi abin da za a rufa kai asiri ba sa yi suna kofar gidan wani suna ofis ɗin wani suna shagon wani suna zagaya wani aikin su kenan kawai izara aita mutu ujib ka aji samu na farko kenan na biyu wa in ya kulu har in za su yi magana Allah ke ce ta sama ali kaulihim ka saurari maganarsu kai shiru ka nutsu ka annahum kushubun musannada ita maganar su tamkar wani katako ne da aka goge shi aka mai binti ma'ana duk inda za su bada labari to za su bada labari wanda zai daɗaɗawa wanda suke bawa labarin rai duk inda suke ba yanda za a yi a matsayinka na wanda za su baka labari musamman in suna sa ran samun wani abunka su faɗa ma gaskiya ko kuskuren ka rayuwa ba za su yi a kullum ɓangaren da za ka ji daɗi ɓangaren da za ka ji daɗi a wannan ɓangaren za su baka labari amma duk inda kuskuren ka yake ka su faɗa ka gyara ba za su faɗa ba shine wa in ya ƙulu ta sama a liƙauli kaga wannan labarin su Allah ke bamu ka annan kushubun musannada na uku ya hasabuna kulla sayhatin alayhi dukkan wata aya in ta sauka sai su zata a kansu za ta sauka masu irin wannan halayya duk malamin da ya tahi zai wa'azi to sai su ɗauka da su za a yi wa'azi shi ne ma'anar ya hasabuna kulla sayha a sayha huna al'aya dukkan wata aya idan za su sauka za su zata a kansu za ta sauka mai ƙalar lahu ƙalar rasul suna so su zai yi wa wa'azi a kansu ya hasabuna kulla sayhatin alayhim to sai Allah ce in dai wannan halayyar daya biyu uku ta tabbata ga mutum to humul adu ku musulmai mu'mini makiyan ku ne wadancan abokin adawar ku ne makiyan ku ne fa hazarum ku taka tsantsan da su kusan irin maganar da za ku faɗa a kansu kusan irin sakankan cewa wajen surrun ku da sosai duk wannan Allah iya faɗa wa mu'mini liket na waɗanda suka yi zurfi a cikin munafici Allah ta'ala ke cewa humul adu fa hadarum qatalahumullah wa an sun ce wannan jumla ce khabariya wa an sun kuma sun ce jumla ce du'aiya idan ka ce qatalahumullah Allah ya tsine musu albarka labari kake bayarwa ya zama jumla khabariya idan ka ce qatalahumullah Allah ya la'ance su kamar jumla ce du'aiya kowace malamai sun fassara ayat ita Allah tun ya la'ance su annayu fakun ta yaya sun ga gaskiya ake karkatar da su ne gaskiya a dai cikin wannan sura a can ayar gaba da wannan Allah ta'ala ke cewa humul ladina yaquluna humul ladina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda rasulillahi hatta yanfaqu walillahi khaza'inus samawati wal ardi walakin إن المنافقين لا يفقهون الله يقول هم الذين يقولون سودي كان بعن الله من أكبر الكفر irin labaransu da Allah yake ba ku ga irinsu na Qur'ani ya faɗa muku daga cikin irin halayyarsu Qur'ani yana cewa humul ladina yaquluna humul ladina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillah daga cikin halayyar munafikai suna hana alkhairi duk inda za a yi alkhairi inda za su samu dama za su hana ba sa san alkhairi an fahimta manna'in lilkhairi ne manna'una lilkhairi ne ke suke faɗawa mutanen madina da mawadata daga cikin sahabbai kada ku je ku ciyar da dukiyarku akan waɗanda suke tare da manzon Allah sahabbai musamman ahlus sufa mutane wajen saba'in da suka keɓe kansu ke haddan alkur'ani a masallacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama to karku na kai musu gudunmawar abinci karku taimake su hatta yan fito har kowa ya watsa ya kama gabansa har manzon allah ya duba gefensa da gefensa ya gaba kowa to wannan iya cikin ajanda su iya cikin manufarsu ku daina kai musu tallafi ku daina kai musu taimako har su gaji yunwa mata kore su to duk mutumin da yake so a baza alkhairi ko wani mutum iya rungume da alkhairi na al'umma ya zo yake neman ya tarwatsa wannan taron alkhairi to iya cikin layin munafikai domin ya ce Allah ya ce kasu ciyar wa talakawan sahabban da suke tare da manzon Allah hatta yan fato har kowa ya watse ma to sai Allah ya ce kashi munafikai ba su sani ba walillahi kaza'inu samawati wal ard taskoki duk wanda ya ganshi da wani abu ba Allah bane ba shi ko ba haka bane da kafiran da musulman da munafikan da musulman duk wanda ya gani da farcen susa a cikin sa Allah ne ba shi shine Allah ya ce a faɗa musu kaza'inu samawati wal ard lillah taskokin arzikin sammai da kasai suna ga Allah amma walakin da munafiki da layar kahu munafikai ba su da fahimta ba sun haka ba har mutumin da yake wa Allah da'a ya tsaya zai haddace littafin Allah yake yi wa manzon Allah hidima kuma har ka ce kar a bashi wani abu kuma Allah ne mai bayarwa na fahimci magana shi Allah da yake bawa kowa aikinsa ba ake yi ba taimakon manzonsa ake yi ƙur'aninsa ake so a haddace a kiyaye kuma ka ce wanda Allah ya ba wa kare ba su kuma shi Allah shi ne wanda ya ba wanda kake cewa kare ba su an fahimci maganar to Allah iya da ikon ya musu arzikin gaba ɗaya ba ba masu ya biyo ta hanyar wani ba munafukai inji Allah ba su da fahimta a wata ayar yake cewa su ne suke cewa la'in raja'ana ila al-madinati يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون Allah ya ce daga cikin maganganunsu suna cewa ya ƙuluna la'irar jana ilil madina suke cewa idan mun dawo zuwa gari madina la'ikar janna la'adumin al'adu wallahi maɗaukaka masu buwaya ke sun fitar da ƙasƙantattu ma'ana suna ganin su ne masu buwaya su ne masu madafan iko su ne ‘yan kaza su ne ‘yan kaza su ne ‘yan kaza kuma sahabban manzan Allah su ne masu rauni kuma su ne a ganin idansu ba su da wani matsayi ba su da abin duniya a hannunsu ba su da mukami to in sun dawo sun samu sahabban manzan Allah a garin Madina he sun fidda su he sun kore su fata fata la yakhrujan al'azzu suna siffanta kansu kenan su ne mabuwaya masu madafan iko a hannunsu al'azal kuma talakawa wanda ba su da komai to wai mabuwaya za su fidda talakawa daga garin Madina wannan ɗaya ne daga cikin ajandarsu wanda Allah yake bayyana mana la yakhrujanna al-'adl min al-'adl sai Allah ya ce walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin to a faɗa musu izza buwaya da Allah ya ma kurjini da mutunci iya ga Allah sannan sai manzon Allah sannan sai masu imani amma walakin al-munafiqina la ya'lamu munafiqai ba san wannan ba can an ce la yafqahu nan an ce la ya'lamu an fahimta saboda ka wannan shine kannan ba'an Allahu min akbarikum daga cikin irin labaransu da Allah yake bayarwa akwai wannan na ayatu gama
سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون
Allah ya ci gaba da bawa sahabban manzan Allah labarin irin waɗancan miyagun mutane sai ya halifu na billah za ku ji dai nan gaba za su dinga muku rantsuwa ga Allah domin sin din ya haifar da mustaqbali nan gaba kaɗan idan sun dawo sun samu tattaunawa da ku za su dinga rantsuwa da Allah kuma duk inda munafiki yake baya jin tsoron rantsuwa da Allah wannan halinsa ne wallahi tallahi billahi la ilaha illa huwa kaza kaza kaza kuma in ka bincika maganar ƙarya ce ko ba gaskiya a cikin magana to wannan ɗaya daga cikin halayyarsu sai halifu na billahi da ku Allah ce nan gaba kaɗan za ka ji suna rantsuwa da Allah game da ku idan kalabtu ilai idan kun dawo kun same su idan su suna gida ku kun fita yaƙi kun dawo kun same su za ka ji suna rantsuwa da Allah li tu'ridu anhum Allah ya ce in kun ji suna wannan rantsa-rantsan ai ku kau da kai daga muta'abansu mu'ataba kar ku zarge su kar ku kyare su kar ku faɗa musu bakar magana ku kyale su fa a'ridu anhum ku dai ku kauda kai daga gare su kawai ba zagi ba bakar magana ba mummunan fata ku rabu da su kawai shine Allah ya ce ne tu'ridu anhum fa a'ridu anhum ku kauda kai daga gare su ba ku ba hudar amana da ku da su shine Allah ya ce innahum rijis ay qazab ai kazanta ne Allah ke siffanta munafukai kazanta ne datti ne najisa ne innahum rijis wa ma'awahum jahannam Allah ya ce makomar su wuta ce an fahimta jaza'an bima kanu yaksubun kuma wannan shine sakamako irin abin da suke aikatawa da hannayensu ko irin abin da suke tsururuta a rayuwarsu irin sakamakon da Allah zai musu kenan aljaza'u min jinsil amal shi sakamako iya daga cikin jinsin aikin da mutum yi kun ga nan an ce fa'aridu annum innahum rijis a wata ayar Allah yake cewa su ma mushrikai da jasa ne ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya kuma su imani innamal mushrikuna najis- najasu kaga nan an ce mushrikai najasa ne nan ma an ce munafikai najasa ne to malamai suna ganin najasa ce hissiya kuma alawiya najasa ce wanda in kai hannu da su sai ka wanke ko ka in kai alwala ka ka taba hannu ka ka- ka hadu da su ko ka hada jiki sai ka wanke ko kuma wace irin najasa ce sai malamai suke ce a najasa ce ma'anawiya najasa ce ba isi ba ku gaisa da mushriki ku gaisa da munafiki a lokacin tana ba abin da ya same ta an fahimta ba za ka ce sai ka wanke kayan ka dan ka hada jiki da mushriki ba ko dan ka hada jiki da munafiki ka ebo najasa a'a akwai najasa ma'anawiya akwai najasa hissiya najasa hissiya ita ce najasa physically wanda in ka taka ko ka taba ko ya taba jikinka sai ka kawar amma wannan najasa ce ma'anawiya wanda a ma'ana suke najasa agun Allah datti gare su zuciyarsu ba mai tsarki ba ce alkairi ko ba zai ga zuciyarsu ba shine ma'anar innamal mushrikuna najasu nan ko fa a'ridu anhum innahum rijis datti ne su agun Allah najasa ce makomar su wuta yadda ka san ruwa zai wanke datti da najasa a duniya to datti irin nasu wuta ce za ta wanke shi datti irin nasu najasa irin tasu to wuta ce makomar wannan najasa shine ma'anar fa'aridu annum innahum rijis wa ma'awahum jahannam kun ga ya fassara wannan makomar su wuta ce jaza'an bima kanu yaksubun wannan shine sakamakon irin abin da suke aikatawa na'am aya ta gaba يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين Allah ce ya halifuna lakum kun ga dai rantsuwa rantsuwa rantsuwa rantsuwa kuma a iya daga cikin abin da za ka tafi da imanin mai imani musamman wanda yake da gaskiya cikin imaninsa a cikin rantsa mai da Allah ya sa malamai suke cewa lokacin da iblis ya rantsewa annabi adam alaihi salam to shi annabi adam alaihi salam bai taba zaton cewa a duniya akwai wanda zai wa Allah ƙarya ba wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin a iblis yake rantsuwa ga annabi adam alaihi salam da shi da na hawa cewa shi nasiha yake musu iya faɗa musu gaskiya ne bai taɓa zaton shi annabi adam akwai wanda zai taurin kan yi wa allah rantsuwa da gangan ba to saboda ka wannan iya cikin ɗabi'un munafukai rantsuwa rantsuwa ta dinga rantsuwa da allah akan ƙarya ya halifuna lakum litaradu anhu suna rantsuwa da Allah game da ku domin ku kau da kai game da zarginsu ku yarda da maganarsu ku ji kamar gaskiya suke faɗa an fahimta ku yarda da su ku aminta da su shine ya halifuna lakum litar da anhu domin ku ƙara yarda da su mutanen kirki ne to Allah ya ce fa in taradaw anhum har in kun fidda kun kawar da zargi a kansu sun muku zaƙin baki kun yarda da su to su san cewa fa inna Allah la yarda anil qawmil fasiqin hakika Allah shi bai- baya yarda da mutane fasikai har in kai wa mutumin kirki rantsuwa ya yarda da kai to Allah bai yarda da kai ba an gane magana in kun zo kun faɗa musu zaƙin baki sun yadda da ku sun aminta da ku to lalle Allah ya ce a faɗa muku shi Allah ai ya san munafiki ya san fasiki shi ba za a masa ƙarya ba shi kuma Allah ba za a masa rufa rufa ba to Allah ya ce shi la yarda anil qawmil fasiqin Allah ba shi yarda da mutane fasike na tasa masu da timinafirci yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda ya zo guna zan musu shari'a zan musu hukunci ya mun zaƙin baki ya mun rantsuwa har na ɗau haƙƙin da ba nasa ba na bashi na ɗauki haƙƙin wani na bashi akan rantsuwarsa ko akan furcin bakinsa na ƙarya to manzon Allah ya ce a faɗa masa kamar yankin wuta ne aka ɗauka aka bashi in ya ga dama ya ci da yawa in ya ga dama ya ci kaɗan an fahimtar da kyau ko saboda ka in ka yi rantsuwa wa mutum ya yarda da kai to ka tabbatar da kan cewa shi Allah ba a masa rufa-rufa kuma Allah ya san ciki ya san bai duk ɗaya ne abun Allah saboda ka lallai ilalla masu rantsuwa don a yarda da su masu rantsuwa don a aminta da su to ko da wanda kai wa rantsuwan ya yarda da kai to shi Allah bai yarda da kai ba ko da wanda kai wa rantsuwan ya tsarkake ka to shi Allah bai tsarkake ka ba inna allaha la yarda an liqawmil fasiqin to shi Allah ta'ala ba shi yarda ba shi aminta ga mutane da yake so ne fasikai wala yanfa ridakum ma asqatallah yardan ku da za ku yi da su to ba zai amfana musu da komai ba idan kuma Allah ya kishi da su a gane da kyau duk wanda za ku yi mu'amala da shi ka faɗa masa gaskiya abin da ya taimaki su ka abu malam har Allah ya sauko da ayar wanke su daga sama sun yi wa manzan Allah mu'amalar gaskiya gaskiyar suka faɗa masa aka hora su aka musu hukuma amma da ƙarshe Allah ya sako da tubansu daga sama Allah ya ce ya karɓi tubansu kuma Allah ya ce ya yi da su kuma Allah ya wanke su amma me ya rana kai wa mutum munafurci ga masa ƙarya kuma abun Allah kana na cikin datti da nisa wanda kuma rayuwar lahira da ita ce rayuwar ta tabbas wannan rayuwar ce marar tabbas marar tabbas rayuwa ce wanda yau za a gani gobe ba amma waccan rayuwar da muka sa a gaba take muke fuskantar ta wallahi ita ce rayuwa ta har abada babu karewa in khairan khairan in sharran sharr ya sa manzon Allah a hadisi yake cewa alaikum bisin ku al'umma ina horon tunda alaikum ismu fil amr ina horon ina ba ku doka ku zamto masu gaskiya ku dinga gaskiya a cikin mu'amala domin ita gaskiya tana shiryarwa zuwa ga gwadabe na kwarai tana kai mutum zuwa ga hanyar tsira hawa hanyar tsira iya kai mutum zuwa ga aljanna manzon Allah ya ce ku ina jan kunnen ku game da ƙarya domin ƙarya tana kai mutum zuwa ga hanyar fajirci fajirci kuma iya kai mutum zuwa ga wuta haka manzon Allah ya yi amma yanzu ƙarya ta yawa rantsa-rantsa na ƙarya ya yawa duk kuma wanda ya rantsuwa da Allah a kan ƙarya to ya yi abin da ake cewa ya ɗebo wani zunubi mai ƙarfi ya labta kansa kuma duk wanda kai wa rantsuwa ka cuce shi to akwai cin amana sai Allah ya yi kusa da ruwa da saboda ka mu kiyaye da rantsuwa ta ƙarya yasa Allah a ƙarshen suratul ma'ida yake cewa qala Allahu hadha yawmu yanfa'u qala ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم الله يتي قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم أرانا القيامة الله zai ce kun ga wannan yinin to a wannan yinin gaskiya za ta amfasu masu ita idan a duniya an yi ƙarya an yi riba riba to a lahira babu wani a lahira gaskiya da gaskiya ce za ta yi aiki yasa a lahira bakin gama ba zai yi magana ba hannu za a ce yi magana da gama a rufe bakin wasu a ce ba zai yi magana ba a ce hannu ya yi magana kafa ta yi magana haka Allah ya fada gaskiya da gaskiya ce haza yau mu yanfa usariqi da sirqu lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada suna da aljanna ta shiga a zauna har abada Allah ya ce zalikal fawzul azim wannan hakika rabo ne mai girma Allah ya samu da rashin rabo saboda ka gaskiya tana da alkhairi kai kokarin ka kwatanta gaskiya a rayuwarka in dan kasuwa ne kai kwatanta gaskiya sai Allah ya samu albarka a cikin rayuwarka in ma'aikaci ne kai yi gaskiya sai Allah ya tarfa albarka a cikin rayuwar aikinka duk abin da za ka yi ka yi ƙoƙarin kwatanta gaskiya a ciki ita gaskiya alkhairi take jawo ƙarya kuma bala'i take jawo gaskiya albarka take jawo ƙarya tsiya take jawo an fahimta ko a duniya kana ganin kana ta ƙarya kana samu kana ta rantsuwa kana samu to akwai ran da za ka rena kanka wannan samun da kake ta waccan hanyar to zurbi kake lamta wa kanka kuma nauyi kake ƙara wa kanka so da ayi kokarin ta'ammuli da gaskiya duk abin da ya lalata ya ƙara iza lalacewar al'amuranmu wallahi rahin gaskiya da yawa kun ga rahin gaskiyar nan ya ƙara damalmala al'amuran rayuwar wallahi yanzu season din da muke ci na harkar ƙarancin garin kuɗi a gun mutane ko a banki ko a gun 'yan kasuwa duk da yadda aka tsara abin to mu daga cikin mu don an canja wa abin zane kuma rashin gaskiya ne rashin gaskiya ne ɗazu akwai ɗaya daga cikin 'yan kasuwa yake faɗa magan cewa akwai gunda ya san in ya je ya ba da naira dubu ɗari za a ba naira miliyan duk wannan ƙarancin kuɗin da dubu biyu ma za ka je ɗauka a bata yi wa'ala wallahi ya ce akwai gunda za a je dubu ɗari a baka naira miliyan guda ya ce kuma ko miliyan da kake so akwai kuma mu ne ba a jiru da su mu ne to ina gaskiya kuma wannan miliyan din da za a bayar din ta waccan hanyar ita aka ce a zo a sa a ATM ita aka ce a bari a banki yana zuwa nan gaba kun ga ashe rayuwar mu gaba ɗaya mu ne muke dabarbar rayuwar mu ba mu da gaskiya kuma kowa in zai samu ta hanyar da yake kare da rantsuwar shi ko wannan hanyar bai yoke ba ba za ka taɓa maganar gaskiya akan hanyar ba idan kai sai a ce bakin ciki kake dan ba a hanyar kake ba shi yasa wani malami ke ta kun ga matsalar kasar nan wallahi ba mu da mafita illa addu'a domin inda matsalar kasar take a harkar neman abincin yan kasar take kun gane duk wani abu da ya taso imma alkhairi zahiri imma alkhairi ne ba a fahimta ba imma wahala imma daɗi mu yan ƙasar nan sai mun yi amfani da wannan hanyar wajen neman abinci kun bayyana kun ga dai yanzu wannan casting da ake na kuɗin nan wasu mai da shi kasuwa ba su mai da shi kasuwa wa'ansu kuɗin suke ɗauka tsarurar kuɗin sai a kai kasuwannin ƙauye a dinga sai da wannan kuɗin su ba su da hanyar zuwa banki ba su da za a canja musu a gari ba su da kaza ba su da kaza sai a ɗau kuɗin aje suna ba da kuɗi da ƙari ana ba su sabo mu ne muke wannan ga wani ciniki ma yanzu ake a gari a kasuwannin ƙauye wai idan kuɗi ne cash farashin sa daban idan transfer ne farashin sa daban idan abin naira dubu ishirin ne to idan transfer ce za ka tura dubu ishirin amma in cash ne za ka ba da dubu sha dubu sha mu ne muke wannan mu ne muke wannan jama'a to ina gaskiya wani ba mu da gaskiya yasa in musifa ta zo wahalar bicewa take domin mu muke damula abin da kanmu da kanmu mu mai da harkar tsaro hanyar neman abinci a mai da corona hanyar neman abinci a mai da canjin kuɗi hanyar neman abinci komai sai mun sako son zuciya da tara abin duniya a cikinsa yasa rayuwa take da wahala take da wahalar gaskiya mu yi ƙoƙarin tsare imanin ko mu yi ƙoƙarin kamanta gaskiya mu a rayuwa in kai gaskiya Allah zai taimake ka duk wahala Allah zai samu albarka a rayuwarka Allah ya ba mu iko kuta da gaskiya a rayuwarka aya ta gaba al-a'raf الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم Allah ce al'arabu ai ahalul badiya mutanen da suke zaune a karkara Allah ya ce a shaddu kufra da nifaka su ne suka fi tsananin kafirci da munafirci an fahimta kun san a birni akwai ɗan ƙauye a ƙauye akwai ɗan birni an fahimta wayewa a addini ita ce birni jahilci kuma shine ƙauyenci an fahimta kar ka ɗau maganar birni na gari da ƙauye na zama an fahimta duk wanda ya rayu a gari in ya zama typical jahili to ƙur'ani ɗan ƙauye ke irinsa ai ƙauyen ma abinda ƙur'ani yake ambatan ƙauye ƙauye domin akwai ƙarancin ilimi a can akwai ƙarancin karantar da addini a can to duk birnin ka ko akan cibiyar birnin ina ka rayu in dai jahili ne kai a to ɗan ƙauye ne a shari'anci ko a ina kake ko gidanka ɗaya ne a jeji in dai kana ƙoƙarin ilimin addini to kai ba ɗan ƙauye ba an fahimta to haka ce al'arabu a shaddu kufur ne ba hakika mutanen da suke zaune a karkara jahilan marasa ilimi wanda suke zaune da ka ba sa kokarin neman karatun addini to sai Allah ya ce ashaddu kufran wa nifaqa sun fi tsananin kafirci kuma sun fi tsananin munafirci domin sun yi nisa da alkhairin da'awa sun yi nisa an fahimta yasa malamai suke cewa duk manzo Allah bai taɓa tura manzo kawai ba duk abin nisa duk manzanni birni suke zuwa yasa Allah yake kiran maka da ummul qura ummul qura uwa ta dukkan birane a duniya ce kuma anan manzon Allah aka yi shi anan ya rayu anan ka masa waye to lalle idan la zaman karkara zaman jahilci na rashin karatu to iya sa munafirci yayi tsauri iya sa kuma kafirci yayi tsauri wa ajdaru Allah ya alamu hudud ma anzalallahu ala rasul kuma su ne suke da wahalar fahimtar dokokin Allah da hukumin Allah suna da wahalar fahimtar dokan Allah da dokan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta a wa ajdaru Allah ya alamu ai bi Allah ya alamu hududa ma anzalallahu ala rasuli ba su da ilimi suna da wahalar gane dokokin da Allah ya saukarwa da manzan Allah min al ahkami wa shara'i daga hukunce hukunce kuma da shari'ace shari'ace litta'buduhum am majalisi sallallahu alaihi wasallam ko li budihim domin sun yi nisa da majalisar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa irmanihim mimma shahadatu mu'jizatihi sun haramtawa kansu ba sa zuwa su ɗeba alkhairin da manzan Allah yake yadawa wa ma'ayana ma yanzalallahu alaihi min shara'i ko ba sa kallo da idan su irin abin da ake sauka a gaban manzan Allah na wahayi wannan shine dalilin da aka ce al'araba shi da kufruni ba an bayyana akwai wani asalin ya tabbata ana cewa man sakana al-badi tajaba wa man ittaba as-sayda ghafal wa man daka ala sultan tuti amma ita man man sakana al-badi tajaba duk mutumin da baya shigowa cikin mutane rayuwarsa 100 bisa 100 a ƙauye take bai mu'amala bai mukhalada da mutane baya zuwa a yi gwagwarmaya ta neman ilimi rayuwarsa irin wacce rayuwar yake yi to duk magana da za ka ci da akwai jaba'i a ciki babu alheri amma ita wa mani taba a sai da gafar duk mutumin da aikinsa farauta bin namun daji to manzon Allah ce za ka sami gaballe ne in dai aikinsa yawo a jeje bin ware rami kaza bishiya kaza kogo kaza shine aikinsa to manzon Allah ce za ka sami gaballe ne wa man takala ala sultan tustatim duk mutumin da ba shi da gun zama sai fada sai ofis sai majalisar wane ka wani rafin kaza sai ofishin excellency kaza sai ofishin waye kaza to tabbas za a fitini shi a gidansa an bayyana wannan hadisi ne mun da in dai za ka zauna zaman karkara ba ka shigowa gari kai ilimi to za ka zama to mai jaba'i ne kai shi yasa sahabban manzon Allah idan suna zaune a majalisinsa in sun ga balaraban ƙauye ya shigo sai ce ta kun shiru kun shiru domin wata magana da zai shigo za su yi ta an gane ku idan ya ɓaro wata magana to shi sahabin da ke tare da mazana a garin dole ba zai yi ba an bayan an fahimta da wani akwai wanda zai zo ke cewa ya manzan Allah wai Allah ne ya turo ka ya ce Allah ne ya turo da me Allah ya turo ka da kaza in aka bi ka kaza da kaza duk irin suke wannan tafiyar akwai wanda zai kuma ce ya rasulullah idan nayi sallah biyar nayi azumi nayi bada zakka in na samu hali na je aiki ga in na ƙara komai akan wannan zan yi ga aljanna ake za ka shiga duk irin wannan za ka ji su ne suke zuwa da yin wannan fatawa an fahimta saboda ka tun mutumin da zamansa a karkara ne bai shi kowa yi mu'amala da mutane to za ka sani bakinsa akwai jabayi a ciki zama da al'umma shi kadai ilimi ne shi yasa hatta a garin ma mutane da suke irin GRA din nan ko suke can wani kwatas a boye to za ga yaran su sun shigo gari yan kauye su koma domin rayuwa ce kullum an buɗe gida an an sa su a ciki ba kowa ba sa zuwa masallaci ba sa zuwa su fito kofar gida ba sa taron jama'a haka suke daga su sai su ba wanda ya sani sai babansa sai mai masu wanke-wanke sai direban gidansu abin da ya sani kenan kawai in ka shigo da shi gari wata duniya sabuwa kawai shi kaga shi ba in ya rayu a wani ne dan kawai ne tifkar da kawai saboda ka mu kada da mutane ilimi an fahimta mu kada da al'umma ilimi ne za ka san wannan za ka fahimci halin wannan wanda zai mangare ka za ka mangare wani wani zai dake ka za ka dake wani haka har kowa ya miki ya sa ba gata bane ka dinga riri ta yaran ka kullum a gida kullum makarantar kusa da gida kullum a gari a wata ranka har ba shi wani gari ka kai shi boarding school a wani gari ya je ya zauna a cikin yayin da ake rayuwa si mu kalada da yaran da ba ɗan jiha su bane wa an ba ba ɗan ƙasa su bane to ya samu wani sabon ilimi ya zama da shi ko kai da hankalinka da shekarunka ka tafi wata ƙasa ko wani gari da ya sati biyu ko uku sai ka koyi wani ilimin da baka da shi bala tana kuma yaro kare to duk wanda ya zauna a ƙauye bai cakuɗa da al'umma to lalle idan za ka zama mai bakin su ba shi da lizari haka nan wanda kullum aikinsa farauta bin namun daji tonar rami shiga kogo bige wannan yanka wannan to za ka same shi gafa lalle duk wanda ka same shi kullum iya fada kullum iya ofis ɗin ware to tabbas za a fitile shi a dini bai isa ya faɗi gaskiya ba ko bai isa ya ƙaryata ƙarya ba wallahi bai isa ba Allah ya saka malam daura da alkai yace kun ga wannan shugabannin wallahi ba a minbari yake musu wa'azi ba ba kuma a teburin ta'alim ake musu wa'azi ba tunda ba zuwa suke ba zafin ka abin bari zafin ka abin ta'alim ba za su san abin da kake yi ba shi ya sa manzon Allah ke ji wa kalimatul haqqi in ta sultanin jahil kalmar gaskiya a gun shugaba mai zafi ce sai ka je ofis din zaka faɗa mai gaskiya amma ba akan mimbari ba faɗanka da kumfar baki akan mimbari to faɗan gwaggo a kuba ne an gane ko faɗa ne gunda bai cancanta a yi faɗa ba ana iya faɗa ana fahimta faɗa ne wanda bai cancanta a yi faɗan ba amma wata ran ka nemi dama ka rubuta ƙa'idojin da ake bi ka je ofis ɗin mai girma wani ya gani ka akar muka labar ka da zuwa ala da akar ku da a karkuwa ya shi wala excellent ce na shigo domin na faɗa ma gaskiya ne Allah ya ce ayi kaza ayi kaza kar ayi kaza kar ayi kaza assalamu alaikum wa rahmatullahi to wannan gaskiyar ta fi akan mu bari ka faɗa ta fi a irin wannan gudu amma a galibi in an je gunsu kuma wani abu da yake canja ba wannan ba an fahimta wani abin da yake canja a kujerar umara kaza ko kuma ana da ɗalibai alibi kaza ko kuma ana gina masallaci kaza ko makaranta kaza saboda kuma tare in ya gano ka ta kyamara sai ce baya baya nan ba za ka shi ba amma in ka je ka ce gaskiya za ka faɗa masa ka juyo wallahi duk inda ka zo sai ya bari an buɗe maka su Allah ya ji kan Shehu Aliyu Shagari Allah ya ji kan Malam Abubakar Mahmud wallahi shehu shagari iya shugaban kasa ce to in an ce mai ga malam abakar gumi ya zo iya san ganin sa wallahi gaban sa faɗuwa yake yace ya san in ya zo wani abu zai faɗa masa na Allah ko Allah ko magana wuta ko magana aljanna yace bai taba zuwa ko sai neman albarwa na bara yasa to irin wannan haka ake so in ka zama malam fara to kai kokarin kana fadar gaskiya amma kan kulin da ake wawar kwangila kai ma da da bayanin ka anan ka je nan ka faɗa to ba za ka mutunci ba ba za ka yi daraja ba amma in an ganka ƙalar lahu ƙalar zuwa gari an bai nan to wannan shi ne duk wanda kullum mu'amalarsa da sarakai da masu mulki in dai ba wa'azi ba ne haɗa ku to za a fatantare ka dole za ka ƙi gaskiya dole ba za ka faɗi gaskiya ba kuma duk kuma wanda yake bin farauta da waye zai zama gafalalle haka nan duk wanda ya zauna a ƙauye ba ilimi zai jafa'i Allah sani an fahimta duk ina kokari ne kar a ce na faɗi wata magana daban wanda ba wannan din ba haka ne ke su wannan na yi kokari na je wajen iya fasar aya bisa irin gurgurar da Allah ta'ala ya ba mu da hikima Allah ta'ala ya samu da ci aya ta gaba ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم Allah ya ce wa min al'arab daga cikin larabawa mazauna karkara man yattaki zuma yunfiqu magraman akwai wanda yake rikar ciyarwar da musulunci yace ayi ta zakka an ce duk wanda yake da dabbobi nau'i kaza yake da dukiya kala kaza yake da amfanin gona kala kaza ya bada zakka to daga cikin mazauna karkara akwai wanda suka dau wannan maganar zakar magraman kamar wani haraji ne karama shi ɗauka kamar dole ne ba wai a san ran za su ɗauka su baya ba shi ne magaramar garama wa kusurana suna ganin kamar akwai matsa musu a kai gabansu li'an da hulayar juna sawa ba domin suna bayarwa ɗin ba sa kwaɗayin samu lada abun allah bal yun fi ƙuhu kaufan suna ciyarwa don tsoron kar manzan allah ya ce a yaƙi su an fahimta to waɗansu sun ɗau ba da zakka ba da taimakon alijiyar wannan layi za su bayar amma ba da tsaronsu ba za su bayar amma kamar dokar halayya kamar abu aka dora musu to daga cikin mazauna karkara Allah ya ce akwai masu irin wannan hali wa ya tarabbasu bi kuma dawaya kullun suna dakon wata bala'i ta sami ku masu imani masu da'awar ayi kaza masu sarrafa dukiyar musulunci cikin musulmai to suna dakon wani bala'i ya sami ku a ce a karkashe ku a wajen yaki a ce wata asara ta hau to su ba su ki haka ta sami ku amma kuma ya bace musulmai ne ba amma kullum suna takon bala'i ya same ku shine wai tarabbasu bikum ad-dawa'i dawa'ilu zaman irin bala'i da yake faruwa a zamani wannan da wannan bi an tanqaliba alayku ko kasa ta juye da ku an gane ko fa takallas min al-infaq domin su huta daga bayarwa su abin da dame su kenan ta dau kudin su bayar da zakka shine bala'i su in za ku mutu duka a daina karbar zakka ko su ga su shine wai tarabbasu bikum ad-dawa'i sai Allah ya ce alaihim da'iratu saw a kansu bala'in zai sauka duk mai yi wa addinin Allah ya ki dijja fa'in da za ka masa wala ba zai sami shi a fahimta inda ya tsaya kriskin zai inda ya tsaya musuluncin zai tallata da gaske ba wata wani fa'in ba wannan ba to shi kuma Allah ya alƙawarin kare shi ai Allah ya ce ya ai wannan biyu hasbukallahu sai ya ce wa wani taba'akan nan ya kai wannan manzo mai tarin albarka Allah ya isar ma ma'ana Allah ya zama to gatanka Allah ya zama to kariyarka sai Allah ya ce wa mani taba'aka min al-mu'mini duk mabiyinka daga cikin masu imani shi ma Allah ya tsare daga makirci da da duk guda wanda ya kamata shi yasa in ka tsaya a wannan hanyar kyautata niyyarka idan Allah duk tarko sai Allah ya nuna maka ka tsallake duk jiba sai Allah ya sa ka tsuguna ya wuce ba abin da zai same ka an bayyana ana ta wahala amma kai kullum ku duba da rama da ganin sa kasan bai yi gaba da mai kokowa da masara ba aka ba da mai gobe sai da karamu da ya yace da gani na dai kasan wallahi na makarmin kokowa da masara to haka Allah rama yake to lafiya kullum Allah yake to Allah kake wa aiki manzon Allah kake wa aiki ba abin da kake gaban kai ba an bayyana to saboda ka irin wannan iya ƙara wa mutum imani kuma iya ƙara mutum kwanciyar hankali kai dan Allah kawai amma akwai waɗanda ba su ƙi kafa ka mutu ba akwai waɗanda ba su ƙi in ka fita a da kai a karkare su huta da jin Allah ya ce a nan ya ce sai dai kashi irin waɗannan sun muka a yau Allah ya ɗauki rayuwar mai da'awa ɗaya kafin shekara sai Allah ya fi dubu wani irinsa ga abin da zai faru kan malamin mu guda biyu malam albani zare da malam jafar mahmud adam wa'ansu da yawa daga cikin musulmai ba sa jin wa'azin bayan Allah na zina Allah ya kura musu wallahi kashi 60 70 ba su san ma waye malam jama ba sai da mutu wa'ansu ba sa jin wa'azin malam albani sai da Allah ya kura musu kaga in ka kashe mutum ba kace da'awar bai nawa za su dawa suke daga cikin da'awa su kuma su fita su yi yaya da'awa amma kullum munafikai wanda ne target din su waye tarabbasu bi kuma dawai wani bala'i ya same ku su ƙalar lahu ƙalar rasul ne ba ta so su kawai su damuwa su kira an dame mu an dame mu to an dame ku an dame ku bayan da ku a fahimta tunda Allah ne ce faɗa Allah ya halicci wa an su mutane don wannan aikin ba kai in kudin ka kake nema in mulki je kai ta neman kayan ka su kuma Allah suke wa aiki an fahimta wa ya tarabbasu bikum ad-dawa'ir sai Allah ce alaihim da'iratu saw a faɗa musu duk mai nema wa bayin Allah bala'i to bala'in a kansa zai gane an fahimta in dai akan Allah da manzon Allah kake nema wa mutum musifa da bala'i da shiga uku to Allah ya ce kanku bala'in zai dawo shine alaihim da'iratu saw wallahu sami'un alim hakika Allah ta'ala sami'u ne mai ci ne li aqwali ibadihi dukkan abin da za ku faɗa Allah yana ji a ce kaza abu a ce kaza a wani a ce kaza Allah yana ji alim bi af'alihim kuma Allah masani ne game da ayyukansu Allah masani ne game da aikin da kowa yake an fahimta ina ganin insha Allah za mu samu tsaya nan abin da muka faɗa daidai Allah ta'ala ya bamu ladansa abin da ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yi mana shi Allah inna mana gaskiya gaskiya ce ba mu kunta Allah ta'ala inna mana kariya kariya ce ba mu kunta muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu ya samu lafiya mu gama lafiya dukkan abin da muka sa a gaba na alkhairi Allah ta'ala ya taimake mu kai shi abin da ya fito mana shari'a Allah ta'ala ya tsare mu gaba da Allah ta'ala ya cika mu haifan ya sa aljanna ce mu kuma Allah ta'ala ya shirye da mu da mu da zuriyar mu da dora mata karki madaidaici ya rabar da Allah ta'ala muna roƙonka ka tabbatar da mu kan hanyar alkhairi Allah ka samu lafiya Allah ta'ala ka samu gama lafiya Allah ka samu lafiya mu gama lafiya Allah muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsare ka daga sharrin duniya da lahira Allah ta'ala muna roƙonka marasa lafiyar mu a gida ko asibiti Allah ka basu lafiya ko kuma Allah ta'ala ƙara mana lafiya da imani Allah muna neman taimakonka Allah muna neman agajin ka da taimakon ya rabbal alamin Allah ta'ala muna roƙonka dukkan wanda ya zo wannan majalisi Allah ka mai da kwari na lafiya ladan da ake samu irin wannan gurabe Allah ka amma ciki Allah ka samu na zarbo cikin ladan da ake samu yin karanta alƙur'ani da zaman sauraron alƙur'ani ya rabbal alamin Allah muna ƙara addu'a ga abin da yake gaban wannan ƙasa na harkar siyasa da zaɓe Allah ka zaɓa mana abin da ya fara kai Allah ka sa son mu ya dace da abin da kake so Allah ka sa ƙaunar mu ta dace da abin da kake ƙauna Allah duk wanda ka kaddara masa bashi amana mu Allah ka gyara mana shi Allah ta'ala duk wanda ka kaddara bashi mulkin mu Allah ka maida shi mutumin kirki Allah ka maida shi mai jin tsoronka Allah ka maida shi mai adalci Allah ka maida shi mai yin abin da ya kamata Allah ta'ala ka taimake mu kan wannan bukatu na mu Allah waɗanda suka gurgunci a cikin mu Allah ka tada su masu kokarin jawo al'umma bala'i da musiba duk inda suke Allah ka mana maganin su Allah ka shirya da su in masu shiriwa ne Allah idan ba masu shiriwa bane Allah ka mana maganin su Allah ka samu lafiya mu gama lafiya Allah mu ka samu lafiya mu gama lafiya na'am me wannan yana tambaya ne wai malam menene hukuncin wannan yana ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya kara wa malam lafiya amin amin ya rabu malam an ban mata kuma mun yi gwajin jini mu ya ce ɗaya ne ma'ana as kenan likita ya ce ba zai yi mu yi aure ba to idan mun yi auren a addini ba matsala a da matsala mana a da matsala mana ai addini shine ya koyar da nemi ilimi kuma wannan magana ce ta ilimi ba da jahilci ba magana ce ta ilimi ba ta jahilci ba jahilci baya wani ilimi ne yake kuma ilimin addini shi ne ce a tashi a nemi ilimi kuma duk inda malamin addini yake idan an zo bangaren fatawa akan lafiya to fatawar likitoci ke dauka domin layinsu ne amma inda yasa aka ce duk matar da shari'a ta ba ta dama za su yi tsarin iyali da mai gidanta to a nemi likita masanin addini ya ɗora su kan abin da bai saba wa addini ba saboda har in likita ya ce auren ku da ita da matsala za a dinka haifan kariya to babu shakka bai halatta a yi wani auren ba jefa kai cikin halaka ne ilimi gaskiya ne ba karya ba ne ku yi haƙuri allah ne ya jarrabe ku kowa ya ce allah ya bashi wanda zai bashi wannan shi ne gaskiyar magana na to wannan ana fitarwa akwai akwai ɗaya kuma sai wani satin insha Allah wanda za mu sai akan ta اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه